shi yana daga cikin manya-manyan alamu na imanin al'ummar da suke rayuwa wannan guri muna yi wa Allah godiya ta yanda ya kaddara annabin sai ba mu labari cewa duk wanda ya gina wa Allah masallaci duk wanda ya gina wa Allah masallaci a ji wannan hadisin duk wanda ya gina wa Allah masallaci a bayan ƙasa Allah ya yi alkawari zai gina masa gida da kansa a gidan aljanna sakamakon wanda ya gina masallaci a cikin al'umma ya ce a yi sallah Allah zai gina masa gida a gidan aljanna Allahu akbar ina shaidawa babu an bauta da cancanta sai Allah shi shi kadai ina shaidawa annan Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama wanda ya riga kowa aikata alheri duk wani dan adam da ya kaga ya aikata alheri wallahi annabi ya riga shi annabi ya riga kowa kyautatawa mutane gina masallaci a cikin al'umma yana cikin kyautatawa mutane ginawa al'umma inda za su ibada yana cikin farantawa mutane abun baya iya magantuwa baya iya zantuwa yan uwana ku ji tsoron Allah ku sani cewa yana da cikin manya manyan ayyuka da mutum zai yi a duniya shine aikin da amfaninsa zai yawaita amfaninsa zai girma tasirin wannan aikin zai ratsa mutane yana cikin ayyuka masu muhimmanci aikin da ladansa yake gudana yau da gobe ya samu yau gobe ya samu jibi ya samu gata ya samu ya samu da azar ya samu lada da la'asar ya samu lada da magariba ya samu lada da ishayi ya samu lada da asubayi shine gina masallaci duk wanda Allah ya masa arziki ya iya cire taransa ya yi wa Allah ɗaki to kullum yana cikin samun lada ne shi ne ma azuma naf'uhu wa tasalsala khairuhu da duk wani aiki na alkhairi da ka sani ginin masallaci gina makaranta gidan marayu wuri da mutum zai taimakawa ana taimakawa mutane wannan ba a iya bayani na ainihin ladan irin wannan babban aiki da haka ya ku uwana gina masallaci da raya shi abu ne da Allah ya yi umarni ya ce a gina masallaci a daga a ga masallaci daga nesa a hanguwa sumiyarsa fi buyutin ajin Allahu an turfa wa yuzkar fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijara wala bay'un an dhikrillah da kuma duk wani aiki da muka sani na addini ana son a yi shi dan shine mutum zai rinka samun lada kar ku manta babban abin da dan adam zai amfana da shi shine abin da yayi mutane suke amfanuwa da shi ka manta ma ka kashe kuɗin gina masallaci wallahi tuntunin Allah ya ninninka maka abin da ka kashe tuntunin Allah ya sa maka wani farin cikin da ba za ka iya sayansa da kuɗi ba tuntunin waɗanda Allah ya musu arziki suke rayuwa a wajen da aka yi na masallaci an sa musu farin ciki an sa musu jin daɗi su yi ibada su samu lada wanda ya yi gurin shi ma ya samu lada wanda ya ga wurin ya ji daɗi shi ma ya samu lada ga ninkin lada Allah ya ce waɗanda suke raya masallaci su ne wanda suke imani da Allah da ranar ƙarshe manzo Allah yana cewa duk wanda ya yi wa Allah masallaci ko da irin ɗakin kurciya ne ɗan ƙaramin masallaci inda akwai ɗakin masallaci da bai wuce ɗakin kurciya ba in dai ka yi shi to Allah ya maka alkawari fa sai ya gina maka gida a gidan aljanna walau ka mafasi qata haka annabi ya ce ku sani ya ku yan uwana musulmi dukkan da'awa da karantarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ta yi fa gaba ɗaya da ya yadu a duniya fa daga masallaci ne wannan addinin da ka fahimce shi ka gane shi fa da dalilin masallaci ne wannan babban masallaci da kake zuwa umra kake ganin sa daga nan aka yi ta bunka ayoyi da hadisai aka yi ta yada su yanzu dan Allah al'umma musulmi za su rinka yi wa kansu kyashin su gina masallaci za su rinka yi wa kansu kyashin su raya masallaci za su rinka yi wa kansu kyashi su rinka dawa a masallaci a wannan hudubobi na mimbarin juma'a a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yada musulunci ya shiga duniya gabaki daya yau ba inda ba a musulunci ba inda ba a san musulunci ba ta dalilin masallaci da ka ashe masallaci samar da shi a cikin al'umma wani abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske yan uwana daga masallaci ne ake samun yan uwantaka da haɗin kai yanzu mutanen da suke rayuwa a wannan rukuni na wannan kamfanoni na calawa da yawa wasu ba san wasu ba wani yana kamfanin tabarma wani yana kamfanin madara wani yana kamfanin mai wani yana kamfanin magani wani yana kamfanin takalmi wani yana kamfanin atamfa duk musulmi ne da san juna ba amma ta dalilin zuwa masallaci sallah kwa ga yan uwantakan da za a samu daga nan zuwa shekara ɗaya a wannan gurin da haka ashe da dalilin masallaci ne na ta'aka yanzu musulmi suka samu yanci a wannan wuri duba girman kamfanonin nan duba biliyoyin kuɗi da ake samu a wurin nan duba alkhairi da ake samu duba yadda Allah ya buɗa wa mutane suke samun arziki a wurin nan ba ma su masu kamfanonin ba ma'aikata ma sun yi arziki sun amfana ba su ba maƙotansu ma sun yi arziki sun amfana amma babu masallaci sai yau ashe ya kamata mu yi wa Allah sakayya da mai kyau tunda ya bamu ya rufa mana asiri mu yi masallaci mu ba wa ma'aikatanmu yanci su yi sallah su yi addu'a Allah ya sa albarka yanzu kwa ga albarkar da za ta karu a wannan rukunai na kamfanonin nan wallahi kwa ga security da zai samu a wannan guri saboda wannan gida na Allah da kuka gina saboda yayewa musulmi hawayensu da damuwa da kuka yi musu albarka da za ta yi ta sauka a wannan guri ba za ta yi sabo ba uwa uba ga wanda ya sanya kwabansa wajen gina wannan masallaci uwa uba ga wanda ya bayar da filinsa aka yi wannan masallaci da wanda ya bayar da kudinsa aka yi iraya wannan masallaci wallahi ba za mu iya bayanin ladansa ba sun yi nisa kwarai da gaske ya rage gare ka da ka saura baka yi ba kana da lokaci yi kokari ka amfana da damar da ubangiji ya baka kafin lokaci ya kure maka nawa muka binne a kabari yau sun fi kowa kaza nawa muka binne a kabari yau sun fi kowa wadata nawa muka binne a kabari yau mutum ya mutu ba da wani abin da ya ajiye na sadaka jariya idan kuɗi ka tafi kabar wa 'ya'yanka za su rabe gado bayan shekara biyu shekara uku wallahi sun manta da kai sun auri jajayen mata sun gina manya-manyan gidaje suna hawa motoci masu tsada kai kuma kana can kabari kana kwance ba abin da ka bar musu illa dukiyar da take hannunsu amma baka bar sadaka jariya ba ku yi amfani da damar da kuka samu ku raya masallatai wajen gina su da taimaka musu da gudanar da su da inda duk aka samu musulmi a samu wurin sallah albarka tana sauka a wuraren da ake sana'a in ana sallah a wurin Allah yana cire albarka a rayuwar dan adam matukar yana rayuwa bai damu da sallah ba sallah ba ta da muhimmanci a gare shi wannan akwai hadari kwarai da gaske da haka ya koyi yan uwana musulmi ku sani cewa yin masallaci yana cikin mafiya ayyuka na kwarai kuma da Allah ya tanadar ake samun lada a ciki sannan tarayya a cikin taimakon gina masallaci ko raya masallaci wani abu ne da kofa ce buɗaɗɗiya mutum yana da wannan dama daga nan har zuwa tashin kiyama matukar yana yin numfashi ina tunatar da ku hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa idan dan adam ya mutu duk wani aiki nasa yana yankewa banda abubuwa guda uku daga ciki akwai sadaka jariya abinda ake nufi da sadaka jariya sadaka mai gudana abinda za ka yi shi har bayan ka mutu ana ta kai maka lada mutane su amfana yanzu za ka iya irga mutum miliyan nawa za su yi sallah a masallacin nan nan da shekara goma to duk wanda ya sallah a wurin nan kana da lada duk wanda ya zo jifanka a nan kana da lada kuma har mutum ya mutu in yau duniya za ta shekara miliyan masallacin nan yana nan ba zai canja ba to shekara miliyan din nan duk wanda isa taransa ya gina wannan masallaci yana fa kabarinsa ana ta tara masa lada kuna da wani abu da za ku samu lada a wajen Allah irin sadaka jariya wanda ya dasa bishiya duk wanda ya ji inuwata wallahi ya da lada wanda ya tona rijiya duk wanda ya sha ruwanta wallahi yana da lada wanda ya gina makaranta wa al'umma duk wanda ya zo ya karatu a cikin makarantar shi mai ginin yana da lada wanda ya kaza wanda ya kaza kai ba ginin ba kaɗai duk aikin alherin da za a yi a masallaci ciyar da maraya taimakon gajiyayyu kulla yan uwantaka salloli da za a yi mutum yana samun lada kai za ka iya cewa wai ladan ma kamar yayi yawa haka annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم Allah ce duk abin da ku gabatar na alheri za ku same shi a wajen Allah wallahi babu asara akan yi wa addinin Allah aiki ya ku attajirai ya ku masu hali ya ku masu rufin asiri wallahi taimakon addini ba asara a ciki Allah ce wa ma tuqaddimu li anfusikum duk abin da kuka gabatar wa kawukan ku kaji sai Qur'ani yace wai duk abin da kai wai wa kanka kai da abin da kai wa kanka kai ba wa wani kai ba tajiduhu inda Allah za ku same shi a wajen Allah ka sai tabarma za ka samu a wajen Allah ka sai buta za ka samu a wajen Allah ka sai jidal ɗin masallaci za ka samu a wajen Allah ka yi kaza za ka samu wajen Allah Allah baya riƙe wa mutane aikinsu kuma za ka same shi mafi alkhairi da mafi girman lada Allah ce ku ce Allah ya fi muku wastagfirullah ku nemi Allah ya gafarta muku ya ku yan uwana ku sani cewa ana raya masallaci ne da abubuwa guda biyu abu na farko gina masallacin amma dan Allah shi yasa a hadisin aka ce man bana lillahi masjidan wanda ya gina masallacin nan dan Allah wallahi malam kafin na hau barin nan da yan kwanaki wanda ya taimaka ko suka taimaka aka yi wannan masallaci ka ce malam dan Allah kada a faɗi suna dan Allah malam kar a faɗi suna nayi nayi nayi ga sunan ina ji a raina amma ba zan iya ba saboda an ce kan na faɗa wai don a samu wannan lada da annabi din ya ce lillahi wanda ya yi don Allah malam ka duba ginin nan malam ka duba yadda aka kashe kudi a wurin nan amma mutum ya wannan ya ce baya so a gaya mutane waye sunan shi kana tare da shi kuna zaune baka san shi yayi ba ba su yadda ba bai amince ba to me za mu ce sai dai mu yi musu addu'a ya Allah duk wanda ya sa kwabansa a gurin nan Allah ka daga darajarsa a gidan aljanna ya Allah in yana kasuwanci Allah ka ƙara albarka cikin kasuwancinsa ya Allah ka sa ƴaƴansu su gaje su saboda abin da suka ya Allah ka sa su gama da duniya ka raba su da bakin ciki da bacin rai ya Allah ka tsaya musu akan abin da suka sa a gaba ya Allah ka yawaita mana irin masu wannan aikin alkhairi tabbas mutanen calawa tabbas mutanen rukunin wannan kamfanoni na san yau kuna cike da farin ciki na san yau kuna cikin jin daɗi wallahi a nesa nake da gurin nan amma ji nake kamar yaya in daga gurin nan farin ciki ya isa wanda ya faranta mana Allah ka faranta masa wanda ya kyautata mana Allah ka kyautata masa ya Allah ka raba su da jin cewa sun kashe Allah ka sa su ta ninkawa su ta ninkawa su ta ninkawa kuma Allah ya ba mu ikon mu kuma kula da masallacin mu sa ido akan masallacin kar mu bari yayi datti kada baɗi shekara ɗaya ta dawo mu ga yana mu ga datti mu ga ya koɗe a'a mu ci gaba da raya shi mu ci gaba da taimakawa mu ci gaba da agazawa mu ci gaba da kulawa wallahi alazim malam kun samu inda za ku nemi aljanna ya ishe ku farin ciki a gabza kiran sallah a rukunin nan gaba ɗaya kuna ji ko baka zo ba ka san azhar tayi ko baka zo ba ka san asubahi tayi ko baka zo ba an kira sallah alheri ya sauka a wannan guri gaba daya makotaka da wannan guri ba karamin alheri ba ne ba da haka muna albishir ga duk wanda ya sanya kwabansa yayi wannan to lalle ya shiga cikin fadin Allah inna ma ya'muru masajidallah man amana billahi da mun masu raya masallaci masu gina masallaci Allah ce masu imani ne da Allah malam mutumin da bai da imani zai zuba kwabansa yayi wannan aikin kuma ya ce kada faɗi sunan shi bai yadda ba bai aminta ba Allah ka ba mu ikhlasi to ana raya masallaci da gina shi da ainihin wato tsabtace shi da ainihin wato renovation nasa da kuma kulawa da shi inna ma ya amuru masajidallahi nan ta shafi tsabtace shi share shi kulawa da shi in fanka ta lalace a gyara idan AC ya lalace a gyara in rijiyar masallaci ta lalace a gyara bandakunan masallaci a gyara da haka ana yin masallaci a kula da shi ba wai a gina shi a tafi a bashi mutane su kazantar da shi mutane su lalata shi kowa ya ƙi ya ba da gudunmuwarsa wajen raya masallacin ba a'a in wani ya cire kuɗinsa ya gina kai kuma cire kuɗinka ka bayar na ya za a kula da shi kai ya lalace ya za a rinka masa shara ya za a rinka sa masa turare ya za a rinka ɗauwara shi ya za a kimanta shi ya za a daraja shi sannan bayan wannan ana raya masallaci ta hanyar yin sallah ta hanyar yin tasbihi karatun alkur'ani karantar da mutane daurin aure raba wa mutane sadaka ayyuka na taimako da sauran ayyuka ga baki daya duk a cikin masallaci ake yi shirye-shiryen abubuwa tallafawa marayu tallafawa gajiyayyu tallafawa miskinai yin karatu darasi hudubobin juma'a duk wannan yana cikin raya masallaci ashe ba an yi masallaci ne dan ayi sallah kadai ba masallaci university ne masallaci jami'a ne akwai abubuwa da ya kamata mu kula da su ya ku yan uwana na ladabai matukar mun samu masallaci sai mun kula da wani abubuwa na farko tsaftace masallaci don Allah ma'abuta sallah a masallacin nan kada ku lalata masallacin nan yanda yake da tsafta yanzu ba wanda yake kyashin ya zauna da farar rigarsa don Allah a kula da shi wajen tsaftace shi wajen ainihin kulawa da sa masa turare da dukkan abin kanshi manzon Allah ya faɗa a hadisin na na Aisha Allah ya yi umarni shi ma ya yi umarni ku gina masallaci amma ku tsaftace masallaci sannan da zuwa masallacin da tsafta ka tsaftace masallaci kuma in za ka zo masallaci ka zo da tsafta hududi na takum inda kulli masjidin kada wani ya zo masallacin juma'a da datti da ƙazanta yana wari ko yana bashi musamman wannan masallaci mafiya cin moriyarsa su ne ma'aikata leburori da manya-manyan ma'aikata da suke kamfanoni da haka in mutum ya yi aiki na ƙarfi ya yi aiki na ɓata riga in zai zo juma'a don Allah ka samu rigar zuwa juma'a ka cire rigar aikin ka sa riga mai kyau samu ɗan turare ka fesa saboda za ka zauna kusa da wani minti talatin ana hudu ba kar ka cutar da wani kar wani ya zo da ƙazanta kar wani ya zo da rigarsa tana ɗoyi ko tana cikin datti ya ɓata kafet ɗin masallaci ya cutar da kansa ya cutar da musulmi sannan ana so a rinka zuwa masallaci cikin natsuwa banda hayaniya da ɗaga murya da hayaniya ba a so sannan ana so a shiga masallaci da kafar dama a fita da kafa ta hagu kuma a yi addu'a ta shiga masallaci sannan masallaci in an shiga ana gaishe shi manzo Allah ya yi umarni da ya shiga masallaci a gaishe shi shine tahiyatul masjidi manzo Allah ya ce idan ɗayan ku ya shiga masallaci kar ya yarda ya zauna sai ya yi raka'a biyu wanda yake cikin masallaci kenan wasu malaman suka ce idan masallaci ya cika har sahu ya kai waje to harabar masallaci ma tana da hukuncin cikin masallaci ai yanzu ga mutane nan a waje wataƙila sun fi mummunan ciki yawa a wajen wannan masallaci to ba za a ce wanda suka yi sallah a ciki sun fi lada sama da wanda suka yi a waje ba a da mu da su da wato iri ɗaya ba mu da bambanci wajen lada kawai dai mun fi su muna shan sanyi muna shan fanka su kuma tunda sun makara suna shan jafin rana sai su rungumi haƙuri sannan kuma sahu na farko a masallaci duk wanda ya zo masallaci ya yi kokari ya shiga sahun farko manzo Allah ce da kun san falalar sahun farko a masallaci wallahi da sai kun yi ƙuri'a ƙuri'a ake yi nema ba a sakaci duk wanda ya wasa da neman sa zai sha mamaki ko da neman duniya ne to kar kai sakaci wajen neman lahiranka idan kamfani ta baka hutu na zuwa masallaci put ka fito da wurwuri ka wanke jikinka kai wanka gaban ɗakuna nan muna zuwa wajen guda goma sha a wannan wuri da ruwa masha Allah kai wanka ka watsa ruwa ka fito masallaci fesa turarenka zo ka zauna ka saurari huduba ayi addu'o'i ka ce amin ka je ka ci gaba da aikinka Allah shi maka albarka ya ku uwana ba a son rayuwa ta gargajiya a masallaci in nace rayuwar gargajiya kin daidaita sahu dole ne a daidaita sahu cikin da waje haka annabi yake cewa za a sallah istau wa tadiru ku daidaita fa inna taswiyata sufufi min tamamis salah daidaito sahu yana cikin cikar sallah haka annabi yake faɗa kullum yace kin daidaita sahu yana kawo sabani tsakanin musulmi abin da ake nufi idan za ku rinka sallah ba ku daidaita sahu to za ku rinka faɗa da juna za ku rinka samun sabanin ra'ayi amma yadda kuka haɗa sahunku to Allah zai rinka daidaita tunaninku ya daidaita ra'ayinku ba za ku rinka faɗa ba ba za ku rinka gaba ba ba za ku rinka kiyayya ba abu na ƙarshe ya ku yan uwana wanda zan rufe wannan ba da shi akwai abubuwa da ya zama wajibi mu kiyaye su dan kulawa da ainihin wato masallatanmu duk abu mai wari kar a shiga da shi masallaci duk jiki mai wari kar ya shigo masallaci annabi ya kafa doka wanda ya ci albasa mai wari za ta sa masa warin baki wanda ya ci tafarnuwa mai wari kada ya shigo masallaci haka annabi ya ce ya haƙura ya tsaya a waje don kada ya zo ya hamma ko atishawa ko ya buɗe baki ko ya zauna kusa da wani ya cutar da shi haka kuma wanda ya sha taba malaman zamani suka ce taba ma tana ciki duk wanda yake mai shan taba ne kuma jikinsa yana warin taba to kai ya shigo masallaci ya zauna kusa da wani ya cutar da shi haka kuma wanda ya zo da waya kunnanniyar waya mai kaɗe-kaɗe a ciki ana sallah rington ɗin nan yana ta kaɗawa shi ma cutarwa ne an hana mai cin albasa ya shiga masallaci don kai ya cuci mutane kai ma an hana ka kakka shigo masallaci baka kashe wayarka ba kashe ta don karka cuci wani in ba haka ba da wanda ya ci tafarnuwa da wanda ya ci albasa ya cutar da mutane da kai da su duk ɗaya ne ya zo a cikin hadisi sahihi daga imamu muslim sannan ba a san tsallaka kafaɗin mutane kamar wanda za zo juma'a kenan duk wanda bai zo da wuri bai tsaya inda ya samu wuri tsallaka mutane daddan da kafaɗan mutane ta katsin riqab wannan bai da kyau tofar da yawo a cikin masallaci haramun ne manzo Allah ya hana a dama da ake da masallaci da ba tayil mai yashi mai tabo cewa ke an tofa a tona abun ne to yanzu sai mutum ya zo ya atishawa sai ya goge da hannun sai ya goge a kafet ɗin mutane ko mutum ya sa hannu ya kwakwallo ta sono ko majina sai ya faki idan makocinsa sai ya goga a jikin kafet ko mutum ya zo zai fita zai ɗau takalminsa sai ya kaki a jikin bangon masallaci mak ya liƙa mutane wallahi baka kyauta ba da wanda suke shiga ban ɗakin masallaci mutum ya je ya zuba ba haya ba zai fuloshin ba ko mutum ya shiga masallaci ban ɗaki yana kallon ba ruwa ya biya bukata kun ba zai fuloshin ba ya cutar da mutane haramun alaik da masu ɗaukan leda fiwa wata su shiga da ita ban ɗakin masallaci ga ruwan famfo wai da fiwa wata zai tsarki ya gama kuma ya jefa wa mutane shi a cikin ban ɗakin ya toshe wa mutane shi wannan zalunci ne wannan cuta ne kuma ƙauyanci ne da rashin wayewa da wanda zai zo da takalmi ya tako kashi ya tako kazanta ya tako tako kurin sai ya dauko shi shigo da shi masallaci yana doyi kudaje suna bi shi ma duka wannan ya kamata ku kiyaye dan ku ga masallacin ku tas ku ganshi abin sha'awa kowa ma yayi sha'awar ya zo ya ainihin wato yi sallah a wannan wuri ya ku yan uwana musulmi daga ƙarshe muna yin addu'a ta musamman da fatan alkhairi mu da Allah ya azurta mu da mu aka bude wannan masallaci duk wanda ya zo nan Allah ya bashi lada ya Allah ka mai da mu gidajen mu lami lafiya ina kuma albishir ga ma'aikata da ma'abuta kamfanoni na wannan rukuni na calawa kirimbo Allah Allah ya muku tagomashi ya ba ku masallaci naku halak malak ai sallar azhar ai sallar magariba ai sallar la'asar ai sallar isha'i ai asuba daga yau har kiyama ta tashi da ikon Allah ba ranar da za a rufe masallacin nan ba a yi sallah ba salloli biyar cas sai an kira sallah kuma za a yi sallah da ikon Allah so ina muku albishir akan wannan alheri da ya same ku kar ku manta da addu'o'i na musamman ga duk wanda ya sa taransa wajen gina wannan masallaci ba a nan kaɗai ba in kun je gida kun yi sujada a yi addu'a Allah ya sa Allah ya karɓa Allah kuma ya sa albarka kuma muna sanar da mutane insha Allah ta'ala bi idinillahi ta'ala daga juma'a mai zuwa karfe 12 da rabi dot liman zai hau mumbari kuma karfe ɗaya da minti goma ko da kwata minti goma ko da kwata za a tada sallah da haka duk wanda ya zo bayan wannan kenan ba zai samu sallah ba ya kamata ku san lokacin sallah saboda me yasa aka sa da ɗaya da minti goma ko da kwata saboda wasu suna nesa a wasu kamfanoni wasu kuma sai ɗaya ma ake ba su dama su fito da haka in mutum ya fito minti sha biyar dai ta iso da shi masallaci insha Allah tabaraka wa ta'ala kuma duk abin da ake a masallaci a cikin gari a nan ma za a yi shi ba abin da ba za a yi ba za a yi salloli za a yi tarawihi za a yi tahajjudi za a yi duk abin da za a yi bi idinillahi ta'ala za kuma a karantar da mutane daidai gwargwado yan nasiha minti biyar minti goma a lokacin sallah za a yi don yana cikin raya masallaci Allahumma izil islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحم حوزة الدين يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحم حوزة الدين يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya Allah ka sanya albarka a wannan guri Allah ko da ba wurin zama bane kamfanoni ne na al'umma Allah sa albarka a wannan guri Allah ka ba su kasuwa Allah ka ba su daukaka Allah ka ba su zaman lafiya Allah ka rage ta'addanci da barna a wannan wurare ya ubangiji ma'aikata wannan guri ka sa su raya wannan masallaci Allah ka ba su ikon raya wannan masallaci wanda suke wannan aiki Allah ka ba su lada Allah ka sa aljanna makoma Allah ka girmama su yadda suka girmama mu ka mutunta su yadda suka mutunta mu ya ubangiji ka sa muna cikin masu raya wannan guri ya Allah duk abin da yake damu mu Allah ka yaye mana duk abin da muke so Allah ka ba mu duk abin da muke tsoro Allah ka kare mu wanda ba shi da aiki Allah ba shi aiki wanda yake da shi Allah tsare masa aikinsa ya ubangiji wannan anguwa Allah sa mata albarka ya Allah ka sa mata albarka ya Allah ka zaunar da mu lafiya a wannan ƙasa ta mu ka ba mu damana mai albarka ka ba mu abinci da zamu ci ka ba mu abin da zamu sha ka ba mu lafiya ka ba mu abin da lafiyar za ta ci ka tsare mana addinin mu ka tsare mana aqidar mu ka tsare mana musuluncin mu ka tsare mana mutuncin mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila